وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madauki sarki ya kawo wannan rana ta Laraba shida tara ko ko shida ga watan muharram takwas ko bakwai ko shida ke bakwai ga watan al-muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu a kalandar nasara kuma kamar ashirin da shida da watan takwas dubu biyu da ashirin kamar da aka saba bayan dogon hutu muna karatu a duk wannan rana ta laraba cikin wannan littafi ne na ibn al-qayyim mai suna tuffatul mawdud ya hakani al-mawdud wanda mun dawo karatun shi a sati da ya wuce a babban masallacin na juma'a yau kuma cikin gamsewar Allah mun dawo nan da aka saba yi muna fatar Allah mu cikin sarki ya yayi mana duk wani kunci da damuwa da fargaba ya kuma yayi wa dukkan musulmi a cikin da suke abinda kuma ka haɗu da shi muna fatar ya zama sila da samun gafara ko samun ɗaukaka wannan shine darasi na sha shida cikin wani darussan wannan littafi sannan mun fara da tsakani na biyar da kafe hawa min ayi sai in ukhizat muna cikin tsakani na biyar a ƙarshen babban baji da ke tattauna matsaloli na aƙiƙa na matsaloli na dabbar suna da akan yankawa yaro a lokacin da aka haife shi to za mu tashi inda yake wa filmuwar sa'i na an ga wurin ko nan ne za mu tashi a darasin da ya gabata ya tattauna dangane da ita kalmar afiƙa din da kuma kalmar aifa wadda suna da alaƙa da juna to nan za mu tashi da ke cewa filmuwatsa ya zo a cikin almuwatsa saboda shaharar ita muwatsar bai kalli cewa akwai wasu littattafai da ke da wannan suna ba kawai yana nufin muwatta malik da kowa ma ya sani ya sa ya sa mata ma'arifa da tarihi ha kawai kowa ma ya sani da haka shi din ma ita yake ne ya zo a cikin muwatta ta liman malik Allah mu dauki sarki ya yi masa rahama wanda yake wa lakabi da imamu dari hijira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lil lafhati ko lil dikhati ana karanta shi da yiwa lamun sun fatha ko kuma ana karanta shi da yiwa lamun kasara abinda ya shahara shine a karanta da yiwa lamun fatha wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce game da wata lafiha nan ce lafhatu shine dabbar da ta isa a tafe ta ta haihu tana shayarwa tana da ruwan nono tana da lafiya kila karka tsara da cewa kuma nonon ta mana da daɗi to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa waɗanda suke gefen shi game da wannan dabba da akwai buƙatuwar a tasu nonon ta a sha yace man yahlubu hadihi wa zai tatsar mana wannan shi ma wannan abin da yake indanci a karanta da yawa namun zamma man yahlubu za iya karanta mai ya halim sai zama halaba ya halubu shi ba da nasara ya zuru ko kuma halaba ya halibu zaraba ya dare amma dai nasara ya zuru ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan dabba ya ce mai ya halubu halihi ware zo ya taso mana wannan dabbar a cikin waɗanda bayan annan nan da ke zaune kenan kamar yana cewa wane ne a cikin ku zai gagarumin aikin lada ya taso kaga ya yi aiki a ba mutane shi ma zai samu sakamako fa kama rajul sai wani mutum ya miƙe ba faɗa kowaye ba wannan rashin sani shi in dai da iya nan abin ya tsaya da cikin kai ta babu damuwa dan ba a san waye ba sai wani mutum ya miƙe ya nuna kanshi yadda ya rasulullahi zan yi wata aiki ne mai sauki zan yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yace masmuk kafin ka je ka tata menene sunanka fa qala na kun rajul sai mutumin nan wancan din da yace wannan alif da lam da ke cikin wannan rajul din ana ce mata alil al al ahadiyya saboda ba tana nufin mutumin da aka sani ba ne a tana nufin mutumin da baka san shi din nan ba ɗazu da aka gamsar da kai aka gane su da ka wani mutum ba ne da aini shi wancan rajul din ne ya zama an rajul a nan su da ka faƙana da hurran sai wancan mutumin da ya miƙe ya ce zai yi sai ya ba annabi amsa ta hanyar faɗar sunan shi ya ce murra sunana murra ɗaci eh sunana mataci ko mataciya sunana kenan fa kala da guru ittibis sai da ce mace zauna ba masu inda kai za ka kaso ana maganar kayan daɗi kuma ka ba su mataci ai kaga ba sai ba sun makala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sake cewa man yahalu haka ne ko man yahdubu hali wa zai takar mana dabban nan fa kama rajulun akhar sai wani mutumin kuma ya miƙe na daban fa kala da hu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam matmuk da mutumin ya miƙe ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai ne sunanka kala sai ce harbun sunana yaki sunana yaki fa kala da hu idris sai da yake miki kai ma zauna kaji ana neman kayan daɗi irin madarar shanu ana zaman lafiya to ga yana neman kayan ci a zaman lafiya kai kuma yaƙi ya ɗibo to a lokacin da zai kawo maka kuma yaƙi zai tashi ita da wani ba masu sun makala sai ce man ya haɗu buhari dan Allah a cikin jama'an nan ba zai kaɗan mana wannan dabba fa kama rajulun sai wani mutumin ya sake miƙewa fa kala da sallallahu alaihi wa sallama masu sai manzon Allah ta da cikin Allah tabbata gare shi ya ce mashi menene sunanka fa qala ya'i sunana ya'i yana rayuwa ba yana mutuwa ba ba yana yaki ba ba yana taci ba ba yana wurgindimu yana rayuwa fa qala da kun nabi sallallahu alaihi wa sallama ukhduk sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce je ka taka rawu al-imam Malik ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi na al-muwatta mursala amma hadisi mursali wannan hadisin kuma za ka same shi a cikin muwatta da take riwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi amma in ka duba riwayar Yahya ibn Yahya al-Andalusi ko Yahya ibn Yahya ko kuma riwayar Abu Mus'ab da sauran su zai ya kake ganin hadisin malamai sun tattauna hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce yana da illa mafi karancin gatin da za ka yi wa hadisin ka ce hadisi ne mursal ko kuma ka ce hadisi ne mu'uzal mai wani littafi alaqabat fi sharhi muwatta fi sharhi muwatta al-imam Malik ibn Anas da ya zo shi ma yake cewa to ba maganganun da malamai suka yi kamar da ibn Abdul Barr ya faɗa cikin at-tamhid lima fi al-muwatta min al-ahkam min al-mali wal asanid cewa hadisi ne mursal ko kuma ma zai iya zama hadisi ne mu'udal yana da illa da haka in a karan kai wannan hadisin ne bai inganta ba kama akwai wasu dalilai musamman abin da ya faru fiskar jamra ibnu shahabin da umar dan khattab wanda za mu ci ta nan gaba in har ta tabbata to tana karfafa ma wannan riwaya gwiwa kenan to amma ko da ka ɗauka cewa riwayar ma ba ta tabbata ba saƙon da take da shi ya tabbata a wasu hadisan imma dai a wajen al'imam bukhari musamman a cikin al'adabul mufrad ko a wajen al'imam muslim a cikin sahihi cewa annabi yana kyamar suna mara kyau kuma yana kyawar suna mai kyau wannan ta sa ta canza sunaye su da aka zama da mamaki da in irin wannan abin ya faru wancan sunan da mutum na biyu ya faɗa cewa sunan shi har akwai inda ya zo da cewa sunan shi jak garwaci shi ne malamai da suke kiri suke cewa ba cin karo da juna in ma ka ci karo da haka sunan shi harbu alkunyar shi kuma jamu eh in an tashi mace lakabi sai a ce jamu sunan shi yaki in ba a san fadar yaki kuma sai a ce garwashin wuta a gare duka dai ba kayan gabas dai kam sunan nashi duka suna buƙatar a gyara su yace rawahu mursalan fi muwaddatihi al-imam malik ya rawaito wannan hadisi mursal a cikin muwaddarsa ibn al-bukhari yake cewa ko kuma mamudan wa asnada ibn wahab fi jami'ihi ibn wahab ya ruwaito wannan hadisi da isnadi cikakke mana wancan matsalar da aka samu ta irsali ko izali shi ya dora ta a cikin jami'u yana da jami'u ibn wahab fa kana yace haddatha ibn lahiya عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن زبير عن يعيش الغفاري قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بناقة فقال من يحلبها النبي صلى الله عليه وسلم وترانا يا كرام muka zo wajen shi inda a wurin akwai wata taguwa wata ta haihu tana da madara ko ajiye tata kada ya mayya halubuha sai ce wane ta san mana wannan فقام رجل فقال مطلوب sai wani mutum ya miƙe sai ce mene sunanka annabi ya tambaye shi mene sunanka faqala murra sai ce sunana murra faqala uqud sai annabi ya ce uqud da qa'ada da jalasa duka dai ma'anar zauna faqama akar sai wani mutum ya miƙe faqala matmuk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi menene sunanka faqala jamra sai ce suna na jamra kaga wannan a wurin da aka faɗi harbin din can sai ta suka ce duk mutum da ne kawai ne tsakanin al'isin ne wal kunya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunan ka jamra to kai ma uqud zauna kuma kama rajulun sannan wani mutum ya bike fa kala masmu yace ne ne sunan ka kala yayi yace suna na yayi kala dubaha je ka ta san mana musa ai ai yana rayuwa ai a ba ne kaga da zamu tabbata wannan ababen za a kallafa mutane kan da sunaye kawai kawai mutum ya zo zai buga maka kwano ko zai maka wanki ko zai gyara maka mota ta ana ya ba buje ai ga ce rufe na fasa to ba gobara su kake gudu ba ka zo a gyara dan kakka ko nan ka zo a gyara to kuma ka zo ka gudun gara ka hauka ba da kullum da je ma yi kina na fasa ya ce ya kai ta kai sunan ku gobara ne ni kuma yadda nake neman tsari su da aka zan yi nesa nesa da ke ya ce mace ta zo kana abu am abu am yana nufin ibn abdulbar a cikin littafin shi na al-tamhi ya ce hada min babin fa'il hasan la min babin na tsayyur wala min babin tsiyara wannan abadi ne na alfa'al fata ta gari ba abadin canfi ba ne akwai canfi akwai fata ta gari fata ta gari abu ne mai kyau amma canfi abu ne mara kyau ɗabi'a ce ta waɗanda ba musulmi ba to shi ne yake ƙoƙari ya ce wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to ya yi shi ne abadin fata ta gari ba abadin mummunar fata ba ya sa lamba ta daya da yake cewa fil masabu abwa wa sawabu ma asbatnahu akwai yadda ya zo abu amru inda aka rubuta abu amru yace kuskure ne abu umar ne ibnu abdulbar yace wa inni fihi wajhun akhar ibnu al-qayyim yace to ina kuma da wannan kissa ko wannan al'amari ta wata fuskar ta daban mana yana da wata magana da zai kawo wadda kamar za ta karfafa maka waccan magana ko za ta bi bayan waccan magana wa huwa anna bainal ismi wal musamma alaqatun wa rabitatun tunasibu a tsakanin suna wal musamma da mai suna shi ainihin sunan wanda ba ganin shi ake ba da ainihin mai sunan da ake ganin shi to akwai wata alaƙa wa rabitatin akwai wata igiya akwai wani kulli akwai wani saki tunasibu da ko da yaushe shi sunan yake dacewa da mai suna wa kallama ya takallafu zalika kan kaɗan ne za ka sami suna ya saba wa mai suna in sunan mutum kaushi to zai wuya ka ga mutumin ba mai kaushi ba in sunan mutum taushi zai wuya ka ga mutumin ba mai taushi ba in sunan mutum suna na nagarta da salaha da kirki to shi din ma haka za ka gai dan kaɗan ne zai saba har ke malamai ke cewa in har kaga an sa wa mutum sunan da ke ɗauke da muguwar ɗabi'a ya zama nagari to me yiwa waɗanda suka sa sunan dai ba su iya sa suna ba ko kuma abu na biyu an yi sa'a ila a cikin dubu ne aka yi kanka da shi dole ɗayan biyu ne ko dai an yi kuskuren sa sunan ko kuma an samu sa'ar da ba kasafai ma ake samun ta ba ya ce fala alfahu kawalibul lil ma'ani su lafuzza burgani ne na ma'anoni wal asma'u kawalibul musammayat su kuma sunaye burgane ne na abin sa wa suna in aka idan ka kalli kalma musamman kalmomi na larabci za ka ga akwai kalmar da ko ba a fassara maka ba za ka shinshino ne suke ne saboda kalmomin da ke ciki suna da suna da kauri kai yanzu misali daga jan kwashabun sai ka san ba wuce gaba ce ga kwa'un wani kaushi-kaushi take da kinin ita ma kinin ne ita ma tana nata kaushi-kaushin ko ba wuce ma da ya zo fadar kaushi ma sai da ya hada da kinin to ba wancan ke kaɗan sauka bai da bai dan kan ma sar makogoron ka ya tsage yanzu ko ba a fassara maka kashabun ba na ga ce cikin karkatan nan menene kashabun ina ganin ka hango audu za audu da na ka ce ba ita bace in ka ga wani yaji yaji za ka ce ba shi bane amma in gwani kuturu kuturu aka ta ce ya so ya kama da wannan sai ce ta ta tabo ake ne amma ko tsunun ila ba za ka tafi neman kutsunin ba kuma ka hada ta kafar shagun to kalmomin larabci yanayin lafazin in ka jiki da kaushi kaushi to ma'anar da abin ke ɗauka babu dama shi ma haka in ka ga suna to ma'anar da mai ɗauke da sunan shi ke da wannan ma'anar wani wani wani wani balaragan ƙauye an tambaye shi ina dabbar ka ya ce na sake ta a can tana cin hoho ya ce to wannan ba abin daɗi kuke ci ba kalmar ba ta haɗi suka ce bai ba ba ba kamar yana mata muguwar fata ila babu ta bai bai ya sake da tana cin hoho to shi ne yake cewa akwai ibn kai ya kawo wannan waka ma a cikin zabil ma'ad da dan bambanci kaɗan nan ya ce wa kalla in absara da aina ka da lakabi illa wa ma'ana in fakkarta fi lakabi a can kuma yake cewa wa kalla ma absara da aina ka da lakabi illa wa ma'ana in fakkarta fi lakabi duka dai ma'ana ce kalla ma ko kalla in zai wahala absara da aina ka da lakabi idan ka ya ga wani mutum da wani laƙani illa wa ma'ana gudun bakar da bai laƙani face in har kai tunani sai ka ga ma'anar laƙanin a jikin mutum in dai kai tunani an ce larabawa a rayuwar ta jahiliya in ya ganka zai iya faɗar sunanka kawai zai kalla mu'amalarka ka haɗa balarabe irin na jahiliyar farko da mutum ɗari kake tafi kaduna kada za su je kawo ne ya ta wannan sunan ki kaza wannan sunan ki kaza wannan sunan ki kaza ai na ga ne a mu'amala kowa yana mu'amala ne daidai da sunai daidai da sunai to kaga kenan a kyautata sunaye dan a kyautata halaye a samo sunaye masu kyau dan a samu kyakkyawan sakamako saboda in ba haka ba fala akas bila akas haka yin ya ce wa kalla ma duka dai ana karantar da abin ne kalla in kalla in da kalla ma din duka ba bambanci ta bangaren sakon da baitin yake isarwa ya ce fa kubuhul ismi ulwanu kubhil musanna mummunan suna tambari ne ga munin mai suna in ka ji wani suna mara kyau to yana alamta maka mutumin ma sunan shi bai da kyau mana halin mutumin ma bai da kyau ɗabi'ar shi ba ta da kyau in kai mu'amala da shi za ka kwana a ciki kama anna kukhal wajhi wa unwanu kukhil babi kamar yadda yake munin fuska tambari ne na munin zuciya abu da faras al-jawzi a cikin littafin shi na akhbarul habsa ya tattauna ire-iren waɗannan matsalolin da faɗin gaske wannan kabiyar malamai sun tattauna ta wasu a keɓe shin wannan maganar da ibn al-qayyim ya faɗa kubul wajhi urwan kubul batin haka take ko ba haka take ba wasu take ba haka take ba alal itlafi ba haka take ba alal itlafi don in ba haka ba a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin bangaren sa Abu Jahal kafirai arna akwai waɗanda suka fi sahabbai kyau amma kuma da kafi su kyan zuciya ko hali ba shine suke cewa wannan sai dai ka ɗauke shi a mafi yawan lokuta ana samun haka amma wani yau yanayi ba zai zama hanya ta tantance nagartar mutum ba saboda akwai kyan tsammaci akwai kyan tsammaci to da yawa za a kama mai laifi har ka ga ana cewa shi kyakkyawa amma kyan ya zama kyan dan maciji shi ibnu jawzi a cikin akhbarul haqqa hadda sifofi na jiki ya rika hidarwa in zama mutum da kai mulmulalle to zai zama da hali iri kaza in zama mutum da kumba ne faɗi halin shi iri kaza in zanta da kumba ne tsawo to halin shi zai iya zama iri kaza in ka gan shi da gashi a wuri kaza to halin shi zai iya zama iri kaza dukkanin wannan bayani da yi a mafi yawan lokuta yake nufi ba ko da yaushe ba tura ba wahayi ba ne ko wani nassi yake da shi da ya tabbatar da cewa ka'ida haka abin zai gudana balatana har a ce ba za a iya samun labani ba to amma dai aka samu kyau a fuska to fil galib kyakkyawan hali zai biyo baya in kuma aka sami muni a fuska idan aka sami mugun hali kar ai mamaki in ka dauki abin haka sai ka huta idan aka samu ne a fuska aka samu kyawun hali dama ana tsammanin haka ne tunda dama ba nasi bane ya kora wancan amma aka samu muni a fuska aka samu mugun hali sai ka ce ban yi mamaki ba sai ka bata a haka sai ka huta wani yace wa min ha huna wallahu a'lam afada umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma zakarahu malik daga nan ne mana daga irin wannan kubuhul ismi kulwanu kubuhul musamma Allah shi ne masani mai yiwuwa Umar ɗan Kassabi ya ciro abin da Imam Malik ya ruwaito. Hatta a riwayar Abu Musa wanda bai kawo wancan hadisi da muka wuto ba ya kawo kuma wannan amma bai kawo wancan da muka wuce ba. Haka kuma wani wata ke hannun mu ta kawo duka biyu riwayar Yahaya Yahaya allaihi to sai da Umar yake cewa kamar yadda Imam Malik ya ambata lahu qala li rajuli sai da Umar ya ce ma wani mutum masmu bawan Allah ne ne sunanka sai ya ce mashi jamrat sunana jamra in an ce jamratu shine qit'atun multahibatun minan nari yankin wuta da ke kan kama kamar yanzu misali a sami itace a banka mashi wuta sai ka zo ka ɗauki wani ice a ciki yana ci da wuta bal bal bal ka nemi wani wuta wannan itacen da ka ɗauko duk da wuta ba ta cinye inda ka riƙe ba jamra kenan to shi wai sunan shi kenan akwai wanda ba za a zauna lafiya da shi ba masu sai da fetur yin suka gani za a yi asara ba za a bayyana da gidajen mai ba lallai masu sai da ciyawa ma ba za su farin ciki da irin ziyarar ki ba yace sunanka jamra yankin wuta sunan kenan fakada ibnu man to dan danwa a da sa sunan baban kuma sai mu jima'u mu ce madalla ta an samu sauki an samu stock london to sai yace dan danwa kana ce ibnu shihabi dan dan hakkin wuta in an ce sheha kamar yadda malaman harshe suke cewa suna cewa kullu ziya'in ya tawalla minan nari duk hasken da yake fitowa daga wuta sunan shi ziya amma ga wannan na kula sunan ba za ta sai mai ziya mai dai ce to shi sunan baban shi hasken wuta ko harshen wuta mu ya fassara shi haka harshen wuta shi wannan bakin wuta baban shi harken wuta da dai nan fiti zai ta za ka matsala to yace ibnu man kada ibnu shahabi ai sunan bakin harshen wuta kada min man to daga ina ta wani tsatso ko daga wani yanki shine sai ya ce mace minan hurɗa daga hurɗa lardin ma ana ce ma lardin hurɗa kamar a ce daga wata gunduma ko daga wani gari ko daga wata lokal gamma ya ce daga lokal gamma din hurɗa in an ce hurɗa shine duk yankin da yake da asal kamar an yi gobara a wurin dan hurɗa din shine asarul ihtiraf gurbin konewa kamar yanzu inda aka yi gurgu sunan wurin hurka to da ka zo ka gani za ka ga alamun an kona wurin to wai garin su da ka shiga yanki za ka ce kai wannan wurin an taɓa irin gobaran nan ta gari gaba ɗaya garin ya taɓa cin wuta gaba ɗaya yanki ya kone ƙasar har yanzu tana nan baka kirin to dai to ni daga daga garin hurka garinmu yana da kamanceceniya da hurka shi ne garin da yake da fushin gobara sai ta yana maskano ai na kake da zama ne ba da bi harratin nari ina zama ne a inda yake ce maki harratun nari abin da yake ce ma harra shine duk wata kasa duk kasar da ta zai baki saboda shan wuta shine harratun nani mana kasan garin mu baka irin ka yi cewa kawai ina zaune ne a kasar gawai anguwar gawai ni a nan nake zaune da ka dai ko haka za a gaba kiran kana ayyatu ha ta wani bangare ya ce bai za ta lawa ta wajen tsantsar harshen wuta lawa shi ne lahabun nari da khalid alladhi la dukhana fi lokacin da wuta ke tashi da karfinta za ga wani har wani yanayi da take ke yalo yalo ke dadda dadda ke fari fari ke baki baki da irin wannan shine lawa yace to a anguwar gawayin ni ina bangaren tsantsar harshen wuta ne shi dai wannan kan bai more ba fakana umar asirik ahalaka faqad taraku sai na umar yace maza maza ka koma garin ku zaka ci mutu sun gone kai komi naka wuta ne fakana kama kana umar ibn al-khattabi sai ko mutumin nan ya je ya ga kamar yadda umar dan khattab ya faɗa haka al'amarin ya faru mana ke sa farke humanikum fil muwatta al-imam malik ya fitar da wannan hadisi a cikin muwatta wa huwa munqati'un حديثي ليه منقطعي وصله أبو القاسم ابن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه wannan hadisin da wannan isnadi da Imam Malik ya kawo hadisi ne munqati kaka hadisi ne da yi akwai wani malami da ya aiki ya bibiya hadisin bibiya ta jin kwakwafin gaske ya samu cewa Imam Malik ya ruwaito wannan hadisi musamman a a muwassar Yahaya riwayar Yahaya ibn Yahaya allai kuma yadda muka yi bayani da zuwin kasani riwaya ta Ibn Mus'ab ba za ka ga hadisin ba haka mafi yawan sauran riwayoyin sannan Ibn Asakir ya ruwaito wannan hadisi a cikin tarihin Madinati Dimashq a jirgin shi na arba'in da hudu a shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya tarihu madinatu dimash an buga shi cikin bolum tamanin to a cikin bolum na arba'in da hudu ya kawo wannan riwaya ita ɗin ma dai tana da illar da wannan ke da ita to da ka anan ɗin ma ba ta iya ta ba haka ibn wahabin a cikin jami'u ibn wahabin shi ma ya kawo wannan riwaya ita ɗin ma ba ta kubuta daga wannan illa da wannan riwaya ta aliman malik ta kubuta da gare ta ba alhafiz ibn hajar an asqalani a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ya ce ya samu wannan riwaya ta hannun abdurrazzaq daga ma'amar daga zuhuri daga ibn al-musayyib daga umar to shine malai ta in dai da gaske wannan in dai wannan ta tabbata to hadisin zai iya zama hadisi ne bi isnadin sayyi kenan za a gina hukunce hukunce a kan shi wannan ita ake wannan kissa ce da ta shahara da kissar da ake ce ma kissar Umar radiyallahu anhu da ibnu Shihab Jamra ibnu Shihab wanda na ta mukhtaram ne mutum ne wanda yana cikin manya-manyan tabi'ai ba shi a cikin sahabbai in kisar ta tabbata kamar yadda ibnu Hajar din shi ya kawo to kaga kenan akwai muhimmanci akwai ina akwai muhimmanci da ya zama tilas kowa ya bayar a musamman a wajen zaɓen suna ba kawai raurau din shi ba shi ne suke cewa malamai ke cewa ba duk sunan da ko duk kalmar da kasance a Qur'ani za ta iya tantantar ka sata a cikin ‘ya'yanka ba ko ka sawa ababen da aka haifa maka ba zai yi wa ga wata kalmar muni take ishara zuwa gare yanzu kalmar jahil za ka iya samun ta a cikin alkurani ko jahannama ko jabatin ko kuma ka samu ramin ko ifishi ko shaitan kaga duk wannan suna ne marasa kyau ko kuma ka samu kalma a cikin alkurani mai kyau kama yaban yayi yawa sai sunan shi iman ko sunan shi tuka ko sunan shi alhakam kamar da annabi ya hana a samu wani suna alhakam ma'ana mai hukunci na kat daga shi ba wanda ya ce kayan to kaga wannan ya siffar ta Allah kurun madaukakin sarki akwai wani malami da yake ce wani al'ali yana da wani littafi da suna al-kashkul shi ma ya kawo wata kissa mai kama da wannan an ce wani ba kauye wata rana ya haɗu da wani mutum ya shigo gari sai ya haɗu da wani mutum sai ce ta bar bayan tambayi wannan mutumi kai malam mene sunanka sai ce malam masmuk sai ce sunana fahad ce su kala ibnu man dan danwa me sunan babanka sai ce sunan babana fayya ambaliya sai ce ma kunyatak ma kunyatuk da me ake maka alkunya ita suna ma alkunya da ibnun nada naga abin da yake nufi a nan abu mai yawa ko ko ko ruwa mai yawa sai suna man alkunya da watan kwakwas ila yana kasar hausa ne ko a gargajiyar hausa haka za a ce ko shi ne sai wannan baka wai ke layan baki bi ahadi ayyal ka illa fi zawalati ita kara makalla wallahi bai kamata wani mutum ya haddace wata yana dauke da kwale-kwale tunda alamu kai ko da rani ne ya za ta hau da yana gama mata in ba za ku kuna haɗuwa kawai za a farke da ruwa kun kawai sai dai da ruwa a kirjinka to ka dangara da kwale-kwalen ka nake maka zaro sai ka baza kawai sai ka kiga sai ka tsira to ka ga yanzu kenan da yiwuwa wasu matsalolin sunayen miyagun sunayen wasu su suke sassaba mana irin waɗannan mutum ya fito takarar siyasa sai aka lakana mashi wani suna sai ka ji wannan sunan bisa ga dukkan alamu ba yana ɗauke da abubuwa mara kyau a to wallahi ko dai canza ko mu canza eh mu canza mu kawai muke zaɓar shi ko shi kuma canza shi kawai san ya canza wannan sunan ya nemo akasi shi na alkhairi sai ya sa ya fito takara yana da sunan shi mai kyau da aka zambaɗa mai shi da sunan sahabbai ko tabi'ai ko sunayen annabawa ma amma sai ya sa wa kanshi suna kura kici da gashi kai anya wannan rabon wannan sunan za a kare lafiya kuwa Oke, to in ka ta hannu ma za ka cinye kenan. Tunda inda za a ci da gashi, mu ma da ke da ba mu da gashin sosai za mu fi jin daɗin ci. To kaga zai ce ko ka canza ko mu canza. To wannan kissa kamar yadda shi alimam malikin ya kawo ta cikin muwasa isnadin ta musabai ne. Shi ne ce wata da zakara ibn abi haisama min hadisi buraida. Ibn abi haisama ya ambata daga hadisin Buraida kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la ya tasayyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance baya yin canji wata bata Annabi baya yin canji farakiba Buraida fi 70 rakiban min ahli baitihi min bani Aslam sai Buraida ya hau abun hawan ya kamo hanya tattare da shi akwai mahaya 70 daga jama'ar gidan shi min bani Aslam a da gidi daga akabilar daga al'ummar yan banu aslam falafiyar nabiya sallallahu alaihi wa sallama laila shi kuma sai sai a daidai lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito shi ma tafiya sai ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi da daddare annabi bai ga fuskar kowaye ba amma ya ga mutum fakala da sallallahu alaihi wa sallama man anta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta fita gari sai ce wane ne kai kala ana buraida sunana buraida buraida abu yayi sanyi gari da yayi zafi sai kuma gari yayi sanyi daki yayi zafi sai kuma ya dawo yayi sanyi gobara ta kama aka kashe ta sai ta dawo wutar ce sanyi kaga wannan suna yana da daɗi faltafata ila abi bakr wa qala ya aba bakr baruda amruna wa saduha haka abubakar ya al'amarin ya yi sanyi al'amarin ya yi kyau mun halitta buraida ba su ce wannan tafiya ce ta hijira kuma qala himman daga wata kabila kake kuntu sai buraida ya ce min aslam daga bari daga kabilar aslam an ce aslama ya kubuta an biyo neman shi ya kubuta an kawo mashi hari ya tsira ya kama hanya ya kai lafiya kala da abi bakr sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa abi bakr al ana salimna ya ba bakr mun ma tsire ne duk wani da ya biyo mu daga makka mun mun sha dan kabilar aslam ne muka haɗu da shi ثم قال ممن da a ƙabilar aslam ɗin gidan wa ya ce min saham daga tsatson saham kana kare da sahamuka abu baka rabanka ya fito rabanka na cin nasara ya fito mun ga haka sunayen mutumin su suka alamta irin wannan tafahuri fata ta alkhairi da ta goma shi da tafiyar ta samu kenan da aka sun haka ne to aka sun hakan zai faru kamar yadda za mu ji a gaba walan ra'a سهيل بن عمرو ولما راى سهيل بن عمرو مقبلا يوم صلح يوم صلح الحديبيه يا يندا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا هنغو سهيل بن عمرو مقبلا yana ne fuskantowa inda ake rubuta sulhu a radda ake sulhu hudaybiya kana saboda amurku dan ne yake ga suhailu nan ya sahabbai al'amarin yayi sauki suhail sauki to sahula amru al'amarin su yayi sauki komai komai zai zo da sauki kenan duk sharadin da aka rubuta ko ma ne dai mutanen maka suka kawo kuke da nasara kar ku damu yace wanda hadi masirihi ila da malai wata rana tafiya ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen wadansu duwatsu guda biyu fa sa'ala an ismihima sai ya tambayi sunan sunan duwatsun ya zo nan dutse hagu dutse dama dutse kuma zai fita tsakanin su ya wuce to kafin ya kai ga shiga inda suke sai tambaya menene sunan duwatsun nan faqila aka ce mai ya rasulullahi akwai dai mukhzin wa fabih akwai mukhzin mai tafarwa wa fabihun da mai haifar da abun kunya sunan duwatsun kenan ɗayan kai mu'amala da shi za ka taɗe ba za ka ci nasara ba ɗayan kuma sai ka yi abun kunya to kaga ayo ba ɗayan da ake so duka biyun ma an shiga musuluncin ne don a kauce musu don kunyatar duniya da kunyatar lahira don kuma kauce wa kaskancin duniya da kaskancin lahira kuma yanzu ka zo ka shige ma duwatsu bayan kuwa kila kana da hanyar da za ka iya kewaye masu ko da ta kai kilomita goma ko ashirin ya zama ka sauki fa adala anhuma wa lam yasluk bainahuma sallallahu sallallahu alaihi wasallama ya karkace ma waɗannan duwatsun yace shi ba zai fita tsakanin su ba gaskiya ina wata hanya ta ce akwai amma sai dai zagaye ce ce gara mu zagaya haka ya zagaya ya kewaye wasu sannan ya dawo kan asalin hanyar ya ci gaba da tafiya kaga wannan dutse ba kenan kaga kenan mota ma za ta iya zama a haka jirgin ƙasa jirgin sama keke mashin duk za iya zama a haka haka wani keke ko wani mashin da wani mugun suna kai ta kai ba za ka hau ba aka yi samu wata mota mugun suna ko da sunan da aka mata daga kamfani yana da kyau shine motar ya zo ya ramba da wani suna a baya ba ka sallah kawai shi a bayan aka yi manna ba ka sallah a to kaga ba ka hau ba wutar da ake so a hau a sauka lafiya a yi sallah ko a mutu a haɗu da Allah ana masu sallah kuma zai ka shiga motar da ba a sallah ya ga tun anan akwai akwai abin nan ko ma da cewa ya shiga da alwallarka eh wato in ka shiga shi fa in ka gan to ka lafiya ba haka yi tsammani ba shi tsammani in ka shiga dama sallah sai a lahira shiga da alwallarka sallah sai a lahira yadda ta can dawo za ka shiga lodin da ba shi ya gama dole ke tashi kana neman motar masu hankali to kaga suna ya tabbas da wannan ya zama kalibul musamma ko kuma allabzu ya zama kalibul ma'ana ko al-alfabu qawalibul ma'ani kama annal asma'a qawalibul musamma yace wa gayyara isma asiya bi jamila annabi sallallahu alaihi wasallama ya canza sunan asiya asiya anan da ainun asiyatu shine sai zama mai sa'u ya canza shi ya sa sunan jamila wannan hadisi alimam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin shi haka alimam bukhari ya fitar da shi a cikin aladabul mufrad haka alimam abu dawud haka alimam tirmidhi da ibn majah da ahmad da baihaqi dukkanin su daga hadisin umar dan khattab wata mata annabi ke tare ne sunan ki kike sunan ta asiyatu ne saba ma Allah yake lada ba zai yiwu ba wannan sunan bai da kyau musulmi ba zai siffanci da siffa ta sako ba sai dai siffa ta ta bal an ci jamila shi dai sunan ki jamila jamila ne kyau ko mutum bai da kyau a iya samu shi jamilu ko mutum kazani da za a iya samu shi nazi kuma kila ma sun nace ka kawo nazi kazani zai wuya kaga sunan ba ya amfani kenan eh kila daga haihuwar shi kazani ne kama sai baban Allah ya mai ilhama taraf sai ce sunan shi nazibi nazibi nazibi nazibi ana ta faɗi haba sai ga shi kawai ya zama ɗan gai kaga suna yayi amfani wanda da an bar shi da ba wannan sunan mun kila da sai dai ko can ma'anar kuma amma kasantar dai tana nan sai ko da mutum ba jamil bane ya ce sunan shi jamil ko kuma jamilat wasma asram bi zur'a sannan ya canza sunan asram da sunan zura'a alimam abu dauda shi ma ya fitar da wannan hadisi kamar yadda yake cewa wata tawaga ce ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke tambayar wannan mutumi malam menene sunanka sai ce sunana asram in an ce asram shine alqatu fa asbahat kasari abinda aka yanki ko aka daki ko an shirya ko ba a shirya ba kamar amfanin gona kaje ka cimma masararka ba ta gama ita girgi ba duk an sassare maka saboda mugunta wannan sarmu ne daga ta sarin ko usarima ko kuma a sami tufafi ko rufi na ɗaki ko wasu kayan aiki duk a dinyan kasu to kaga wannan suna yana ɗauke da ma'anar da ba za a so a haɗu da ita ba a rayuwa ko a zuciya ko a jiki kuma shine annabi ya ce daga yau ba sunanka asfaran ba sunanka zura'a daga zira'a shukawa kenan da ya gari shuka da girbewa an shuka an girbe wannan yake cewa akhra da huwa Abu Dawud wal Hakim wa qala hadithun sahihul isnad wa lam yukharrijahu wa qala dhahabi sahihun wa huwa kama qala Usama ibn al-Aqd ibn al-Aqdari أن رجلا يقال له أسرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا أسرم فقال بل أنت زرعة قال الخطابي إنما غير اسم الأسرم لما فيه معنى السر وهي القطيئة يقال سرمت الحبل إذا قطعته إن أنا سرمت الحبل أين ينشئ إجياء النبي يقول لي سنن لك سنن وأن تجيء بدأ سننك زرعة ko mutumin nan take ya karɓi wannan suna aka taya shi murna ya ci gaba da amsa sunan sur'a kana abu dawud fi sunan abu dawud ya ce a cikin as-sunan wa gayyara nabi mana wancan hadisi za su same shi a cikin as-sunan ciki har da shi ta abu dawud din a nan ba ta hukun yara ne yake cewa kala karatu a sani da hannun littisa ya bar rushi ya bar bayanin isnadin ne saboda ya takaita ka da abin ya tsawo amma in ka duba sunan na Abi Dauda nafar hadisi na dubu hudu da dari tara da hamsin za ka ga wannan hadisi wa gayyara annabi sallallahu alaihi wasallam ism al-aas annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza sunan aas sunan ce al-aas shine wanda shi ma yake sabo al-qattabi yake ta al-aas fa innama gayyarahu karahatan bi ma'anar isyan saboda abin da ke ciki na sabo wa inna ma simatul mu'mini sa'atu wal istislam alamar da ake gane mu'mini shine da'a da rika wuya ba karya dokar Allah da saba mashi ba annabi ce to musulmi ba zai bai kamata ya sa sunan al'ab ba wa aziz annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa sunan aziz mabuwaye wannan buwaya sai dai Allah sai kuma wanda ya kira ya so ya ingina mawa ya kira kafirai ko zai kira wani kafiri da aziz amma a fage na iskiri Allah zai ce wa kafiri zuk innaka anta al-azizul karim to da wannan wannan izza ina izza mutum na wuta na gasa izza gaba ɗayanta ta Allah ce kamar yadda yake faɗi. Da haka wani ba zai zo ya ce shi sunan shi asi makuwaye a ba zai yi mutum ya jingina kan irin wannan suna ba. So da sai dai in har mutum na sha'awar aziz din sai dai zama Abdulaziz bawan Allah al'aziz. In an ce al'aziz shi ne mai yadda ya ga dama. In ya ga dama ya karya inda ba gaba la yus'alu amma ya fa'al وهم يسألون إن بعد زواري هكا فعال لما يريد wata biyu ba ruwa in ya ga dama ya zai maku ruwa sittin a kwana biyu tun na kwanakin da ba a yi ba kuna ya isa kuma yana da isa ba shi kuma dole ku ce ya kun gode in ko mutum bai gode ba sai mu ga matakin da zai dauka in mutum yana ga yawa to sai mu kara zai kai la ya ka dai kawai ka fake da annabi ka dan lakano kalmomin da yake dan mu hawalai na wala alaina dan mu alal akal wa shalai ita ce ta wannan kuma amma kaga ba dama ka zo ka ce kai mu ko wannan ba ma su to ya ci ka ai to kaga ai wannan ta sa shi ya zama shi ne al'aziz din yanzu wani bai cancanta da wannan sifar ba wa alaikum assalam azima ba daban da aziza amma ce mace aziza to ita ba za a ce mata ba to dan hana namiji aziz to a daidai awon kuma an hana mace ita ma aziza ce mata aziza buwayayya me yadda ta ga dama buwayayya madaukakiya ta ƙarshe kaga sunan sarkin yayi yawa to da dalilin da yasa aka hana irin su asra ko asiya saboda abin da ke ciki na munin ma'ana to amma abin da yasa aka hana irin su aziz shi kuma saboda abin da ke ciki na tsarkake kai fala tuzaffu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa da fi kada ku tsarkake kawunan ku wannan ke san waye ne tsoron Allah na hakika wannan aziz din Sulaiman Makatari ke cewa aziz innama gayyarahu annabi ya canza shi ne da annal izzata lillahi subhanahu saboda buwaya ta Allah ce shi kadai wa sha'aru al-abdi al-dhillatu wal istikana alamar bawan Allah na hakika shine gaskantar da kai wa kad kana subhanahu indama yukri ba'da ba'da a'da'ihi duk innaka antal azizul karim kuma ne ke suratul dukhan Allah ce dan tana ai kai ne buwaye al-karim kai ne mai girma an saka shi a wuta na kai ne aziz kai ne karim din su da aka musulmi ne ba zai sa wannan suna da abin haihuwar shi ba sannan wa atila annabi sallallahu alaihi wa sallama ya canza sunan atila shi wannan liman al-khattabi yake cewa ma'ana hu ash-shiddatu wal ghilwa kaushi da tsanani ana cewa rajulun utul wa sunan shi utula wa atila wannan wannan wannan sunan yayi tsanani da yawa dan yana daga cikin siffar mumini allinu wa shidda sannan annabi ya canza sunan shaitanu sunan wani wani mutum ne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da yake tambayar shi ne dai sunanka sai ya ce sunan shi ash-shaytan ibn qur Abu Nu'aym a cikin Ma'rifatu Sahaba ya rubuta wannan cikin sunan wai sunan shi shaytan dan dan kurku kurkun ma kan yasa dan kulli ne amma ka ga kiwon nayi ai suna ne mai kyau to musamman duk wanda da ke dan da dan kulli a sai dan kulli ya ja da ka annabi ma bai canza kurkun din ba sai ban mashi in ma tana da ma'anar dan kulli kenan sai ya ce la bal anta abdullahi ibn qur daga yau sunanka abdullahi dan qur domin kalmar shaytan akwai shaytana a ciki akwai sakin layi akwai kangara ga Allah madaukakin sarki suna kada kare kiranka da wannan suna shi ne alfasaje ke cewa saboda sunan shi an ciro daga kalmar ashatsanu ashatsanu kuma shi ne albu'udu an alkhairi duk mutumin da ya nisa da alkhairi ba shi ba shi a iya ce mashi wane ya zama shaytanu sura ka fiye da bai canza wannan suna wal hakam annabi ya canza sunan wani da ya ce wai sunan shi alhakam alhakam ma'anar alhakam shine mai hukuncin kotu mai hukuncin ƙarshe wanda idan ya yi hukunci la yuraddu hukumu wani bai iya zuwa ce hukuncin bai yi ba ba mutane ko ba wannan mutumin kowa ya wani abu za ke taka mishi mutu a ce wannan karan ka bai yi ba to sai annabi ya canza wannan suna yake cewa ba za a kira ka da suna alhakmu ba sai dai a kira ka da wani suna ba zai iya sunan da ya sa maki ba wa qura annabi ya canza sunan wani mutum da sunan shi wai gurab hamkaka aljahis a cikin littafin alhayawan ya yi lissafi na miyagun halaye na hamkaka hamkaka ne barawo ne hamkaka munafiki ne bai da amana bai da hukun amana da shi a da'irar su ya ko hamkaki ma ba gaskiya sannan barawo ne tsata yake zai yi ɗibo kaya ya tsato su daga waje sannan mai fuska biyu ne muzabbali ne ne sannan aljan yake cewa an kaka dodo ne duk wani abu ta ga yana kwakwa yana sakari ne na ƙarshe kana neman dodo a dabbobi ka sama hankaka an gama wannan kila ita ta sa bawo ke zai ja wani hankaka ne irin wanda bai ma damu da nan shi iyalan ma ba ba ya damu da su bane hankaka ne kawai shashashen gari kenan to kawai wani wai sunan shi gurabu to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya canza mashi wannan suna wa gurabu ma'kudu min al-karbi wa huwa al-gurud wa huwa sa'irun khabithul fi'l wani tsuntsu ne mai duk ayyukan shi zai wuya daga nagari khabithus sa'a ko yanka ta kai nama an ta bai da dadin ci ko a duhu kadan dana za ka gane eh yau ka ci mara kyau ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya canza wannan suna wa hubab sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya canza sunan hubab an ce to ba abu suna ne daga cikin sunayen shaidan ana ce mai shaidan ana ce mai kunzab ana ce mai iblis ana ce mai hubabu wanda bai ta dan adam bai dauki sunan shaidan ba wa shihab annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya canza sunan shihab wannan shihab shine da muka yi magana cewa biyaqul yatawalladu minan nari hasken da ke haihuwa daga wuta lokacin da take tashi shi ma da ce ba za a sanya irin wannan suna ba fa sammahu hishama daga shihab sai mai suna hisham wa samma harfan silma ya canza ma wani mutum da ke da suna har ya canza mai suna zuwa ga sil daga harbu yaki ya ce a sunan ka ya koma zaman lafiya wa sammal mustadi'a al mumbai ya tambaye wani mutum ne ne sunan ka yake suna al mustadi'u kishin gida yace al mumbai mai miƙewa sai ba sunan ka kishin gida ba sunan ka mai miƙewa ne tashi wa argan tusamma afara annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ma wani gari suna sunan garin waya afara in an ce al'afaratu shine al'ardul lati la tunbitu shay'a kasar da turuwan duniyar da za a ba ta fitar da tsiro ba la na ciyawa la na shuka sai annabi ya samma afadira sai annabi ya mata suna dausayi kasa ne sanar da amfani wace ibus dalal wace ibus dalala san ma ku shi ibal huda wani mutum ya zuwa da ya tambaye shi mene sunan ka yace suna na shi ibus dalala yanki da'irar fata sai ne ta da'irar shirya ne wa banu siniya sammahum banu ar-rushd akwai banu as-siniya sun ji su al-tawaga ce ko kabila ko kuma ɗayan mutum guda wai sunan su banu siniya shi ma kalma ce da ke dauke da mummunar ma'ana annabi ya ce banu rushd ƴaƴan shari'a ne wa hada babu na ajibun min abwabi dini ibn kai ne yake cewa kaga wannan babin ne tun da suna babi ne mai ban mamaki daga cikin babukan addini za ka kamar wasa tun da mutum suna kuma sai ga sunan ya canjin ya yi amfani a wannan alhazan kakan sai ibn musayyib ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke annabi ya ce mai ne sunan kai ce sunan alhazan damuwa irin ko bakin ciki haka da kuncin da da takuncin zuciya annabi ta anya ba za ka canza sunan nan baka koma sahan ita haka babana ya samun abin man kayana shine shi jikan ya ce har arab da yake maganar waccan ɗabi'ar ba ta bar gidan ba kullum sai ka same su da abin bakin ciki ana gama wannan yau da safe a daidaitar nan gobe da safe za ka yake da sabo shi kuma a tsoron gida shekara biyu uku sai ila ma kaka ya yadda da wannan canji daga hazan ya dawo sahal kamar bai karɓa ba ya ce haka baban shi ya sa miki bai zace annabi ya yi baban shi ba ko kuma dai Allah ya kaddaro sai abin da zai faru ya faru wa huwa al-wujud ala al-ism alladhi tattafihu al-uqul shine kaucewa da karkacewa daga sunayen da ko daga sunan da hankula ke kyama lafiyayyen hankali ke kyama wa tanfiru minhu an-nufus ko wa tanfiru eh wa tanfiru minhu an-nufus rayuka zukata lafiyayyu suke gudu daga wannan suna ila al-ism alladhi huwa ahsanu minhu wan nufusu ilayhi amyan zuwa sunan da yake shine mafi kyau kuma zukata sun fi karkata zuwa gare shi malai kyau min amsalat da huduli ala al-ism al-mustaqbal aw al-munaffar ila mawasar abinda al-imam al-bukhari ya fitar da cikin al-adabul mufrad da kuma cikin as-sahih da abu dauda wannan yana ishara zuwa ga wa'incan misalai da muka baya da uwa uba na shi wannan Hassan kakan sai ibn al-musayyib wanda wa'incan malamai suka fitar wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam shadid al-i'tina'i bi zalika annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gari shi ya kasance mai tsananin kula ne da haka hatta kana har ma ya annabi saboda kula da kalmomin da ya kamata mutum ya rika magana da su yake cewa la yaqul ahadukum sabutat nafsi kada wani ya zai ce raina ya ɓaci walakin da ya kula lakisat nafsi da lakisa da habusa duk ma'anarsu ɗaya amma kalmar habusa ta fi nuni ga muni duka da zaka ce raina ya ɓaci hankali na ya tashi amma an kai amfani da habusa ta tana da ma'anar muni ta abinda ko na abin da kalmar lafisa ba ta da shi wannan yake cewa za ka yi samun shi a wajen alimamun bukari da alimamun muslim da abu dauda daga hadisin sa'al wannan hali da annabi kenan falan ma kana ismul aqiqa bainahu wa bainal uquqi tanasubun wa tashabu yayin da kalmar aqiqa ya zama a tsakaninta da uku in biyayya ga iyaye akwai tanasub dacewa wa tashabu da kamantaceniya da juna karyawa alaihi salatu wassalam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamata haka wa qala yace inna allaha la yuhibbu al-uqu Allah baya son kangarewa Allah baya so ya'ya su ma iyayen su biyayya kuma qala man wulida lahu mawludun wanda aka haifa maki abun haihuwa fa ahabba ayyan sika anhu falyaf'al yaso ya sami ikon ya yanka maki dabbar suna to ya aikata haka sai na bai kauce ma kalmar aqiqa sai ko da kalmar nasiqa ta da cewa da aqiqa da da nasiqa da dukkanin su ma'anar su shine zabihatul mauludi abin da ake yankawa sabon haihuwa to duka dai wannan bani abin da yake ya kai ya komo a kai shine idan kalma na dauke da wata mummunar ma'ana to lalle a ga cewa an kauce mata har wannan ta sa malamai suka yi doguwar tattauna wajen sanya suna na ‘ya'ya da ababen haihuwa wanda a gaban sha Allah za mu ci wasu bayanan wanda suke da alaka da haka wa alaikum assalam wa aka sa alhamza a farko aka ce aka sa kuma sadun asinu a cikin aka ce asiya yayi wannan suna ne da kyau amma a sanya ainun a farko kuma sa sadun a harafi na uku kenan to wannan shine mai sabo amma asiya da alhamza mai madda da kuma shirin to wannan babu wani abu na matsala a cikin shi. Walaikun salam wa Eh. ke shi ma azimin bai kamata ba tun da ya akwai sunan Allah al'azimu kuma ya tabbata ga sunan wurare da dama ma a cikin alkurani kaga ga ke al'azim mai girma girma na saukakar daraja girma na isa girma na iko don haka kama wani mutum a haka shi ya ba zai iya ɗaukar wa'annan sunaye ba to da aka yi shi ma sunan ko ga mace ko ga namiji ya kamata a kauce in ana sha'awar sunan azim din ne sai ce abdul azim shi ne bawan al'azim din kaga dai a gidan dai shi uban da yana nan dai ya rike sunan al'azim din amma kuma a karkashin cewa dan bawa ne nake al'azim din sai zama ne yayi kenan ya tsinci su biyu da su ke daya ga azim din yana faɗi lokacin da ya zo fatar al'azim sannan kuma ga kina mai Allah madaukakin sarki mai girma. Alaikum assalam. Eh. Eh, sa'ad kyakkyawar fata shine Bahaushe suka ce kalmar arashi ta take shigowa ciki kamar arashi ko kuma dai kyakkyawar fata shi kuma tsiyara canfi ka samu wani abacin kaza ya faru to akwai kaza ko na alkhairi ko na sharri da zai faru in ka fito da ka kasuwa ka fara haduwa da kuturu to har ka rufe shagon ba wanda zai biyu ko maka hannun kowa inda na kuturu ne zai biyo layin ka kaga wannan sharri ne ko kuma ka ji kukan muciya to a lallai akwai abin da zai faru amma wannan fa'al fata ce ta alkhairi kamar yadda kana dan har hada kayanka sai wani daga can ba da kai yake bai ta Allah ya bada ka nan dai dai kana ta to za mu tafi kana faɗa mutane gida za ka tafi wani kuma a san waje yana ta Allah ya bada ka ko kuma a daidai kika rediyo kana ta to za mu tafi ya rediyo kawai ta ce to Allah ya sa a dace ko Allah ya sa a dawo lafiya ba da kai suke ba amma kafar sai ta zo daidai wannan dole wannan shi ne fa'al amma wancan canji ɗabi'a ce ta gargajiya wanda musulunci kuma ya hana babu jama'a ya ɗara mutunci sannan shi sai na umar wancan abin da ya yi na tambayar wancan mutum ne ne sunanka sunan mahaifinka garinku anguwarku kabilar ku kasan da ka fito suna ta shi kuma da ya yi dace ne da ko dai ilhama ko kuma tajriba ko kuma tarata ɗayan uku suke kawowa wanda lalle ɗayan uku ko dai Allah ne ya maki ilhamar cewa gidan mutumin nan gidan garin wannan mutumin ya yi gobara ko kuma kawai shi abin da ya fahimta duk mutumin da ke da alaka da wuta haka ai zai wuya ya awa ɗaya da burugar su ba tun ya koma sai ta mani gobara ko kuma a firasa ce an ce firasa shi ne hangen nesa irin na mumini mumini kawai ya hango wani al'amari zai faru da kawai wani gaci da za ka wuce da fatara da fatanya mene za ka shuka a nan ce wallahi gero zan yi sai karka yi da za ka yi wala handa ta yi sai ka yi sai ka yi duk tsuntsaye su kan yi to wannan ba duba yake ba shi yana hararo maka an daina gero ne yayi sai ka zo ka ce za ka yi ba duba yake ba ba wata ilhama aka yi mun kawai firasa ce ko kwarewa ko kuma firasa hangen nesa shi sai na mutum suke irin shi ya amfani da shi amma da take ce da fa'al da siyara sun yoyin juna ne wannan canfi da addini ya hana wannan kuma fata ta alkhairi Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم